والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu ciki wannan masallaci bayan dogon lokacin da aka ɗauka ba tare da an ci gaba da karatu ba saboda tafiye-tafiye da na yi a cikin wajen kwana kusan 20 kenan to muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin babin da yake magana kan aikin hajji da umra kuma karatu da muka yi na ƙarshe mu karatu kan abin da ya shafi wato abin da wanda ya yi mai aikin hajji abubuwan da ba zai yi ba na daga farauta da kashe dabbobi da aski da rufe kanshi da sauran makamantan irin wannan to nan ne muka kwana yau za mu tashi kan mace da irin tufafin da za ta saka namiji mai magana kan tufafin da zai saka wannan mayafi ne kawai sai zani shine ake ce magyauto to mace fa ya za ta yi shine malam yace wa talbasul mar'atul khuffaini wasiyaba fi ihramiha mace tana iya sanya wato khuffaini huffi kaga an ce huffi takalmi ne wanda ya lulluɓa kafa ma baki daya amma saɓanin namiji mun gane ko tana iya sanya wannan wasiyaba da kuma tufafi fi ihramiha wajen haraminta in za ta yi aikin hajji wata ji ta nibu amma tana nisantan masuwa zalika duk abin da ya wananci waɗannan guda biyu ita za ta sa tufafi tufafinta na al'ada ga baki ɗaya kuma ba ma batun silifas ba ta samu ta sa kufi sai dai an so ta yanke ƙasan shi wato ya zamanto kamar hafshu to wannan shine kaɗai amma duk sauran abin da aka hana namiji ya yi to ita ba za ta yi ba amma wannan kaga ai namiji ba zai sa wancan takalmi ba zai sa hula ba da sauransu to amma ita kaga za ta sa wannan amma ita ma a wannan waje din ba za ta rufe fuskanta ba ba za ta sa su niƙabi ba ba za ta sa burka ba a wannan lokaci din za ta bar idanta a fuskanta a bayyane shine mala yake cewa ta ji tanibu tana nisantan masuwa zalika abin da ya wananci wannan mimma ya ji ta buhun rajul daga duk abin da namiji yake nisanta. Wa iramul mar'ati fi waje hawa kaffaiha wato ihrami na mace shine inda yake bayyane in ta yi riga ta ɗaura aikin hajji fi waje ha shine fuskanta wa kaffaiha da tafukan hannunta. Wa ihramul rajul fi wajihi wa ra'asihi shi kuma inda namiji ba zai lullube ba to shine fuskan shi da kuma kan shi mun gane ko ita kuma wannan fuskanta da tafukan hannunta shi kuma kan shi da fuskan shi wala yalbasu rajul khuffain fil ihrami namiji bar shi sa kufi a in yayi riga ya daura haraman aikin haji illa Allah ya jidana alaini sai in bai samu slippers ba to wannan falyaqahuma asfala min ka'abaini sai yanke su shi ma ya zamanto habshu kawai to wannan shi ma an gama da shi sai kuma nau'ukan yanda ake yin niyya na aikin haji ko kuma wato nau'i nau'i na aikin haji yanda mutum yake somawa shine malam yace wal ifradu kaga haji ifradi shine mutum yayi niyyan aikin haji kadai to wannan afdal shine yafi inda na a wajenmu wato mutanen malikiya min tamatti'i daga haji tamatti'i wal qirani da wa min al qirani hakan nan ma daga haji qirani saboda sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisi imam bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haji ifradi ne a ƙarshen rayuwar shi hajjinsa na ban kwana haji ifradi yayi to amma ana danganta cewa ya yi haji tamatti'i saboda ya umarci sahabbai yadda suka fahimci wannan hadisin ya umarci sahabbai su yi haji tamatti'i amma shi haji ifradi ya yi hakan nan sayidina abubakar hakan nan sayidina umar da haka suka yi shi yasa suka ce wannan haji ifradi afdal shine ya fi falala shine ka ɗaura niyan aikin haji shi kaɗai bi ma'ana baka yi baka yi umara a cikin watannin aikin haji kafin wannan aikin hajin ba wannan shake kira ifradi amma muddin har ka yi umra a cikin watannin aikin haji kafin aikin haji to hajin ka tamattu'i ne mun gane ko wanda kuma shine mafi yawa ma abin da mu muke yi a nan in mun je muka yi haji tamattu'i ne saboda irin yawan zangon da muke iba na kwanaki tsakaninmu da aikin hajin sai mutum ya soma da umara sannan ya fita daga cikin wayannan mayafi ya koma ya zama ɗan gari sannan sai ya zo kuma in kwanakin aikin hajji ya yi sai ya ɗaura niyyar aikin hajji daga nan cikin garin maka na malam ya ce wal na wal ifrad bil hajji afdalu indana min at-tamattu'i wa min al-qiran faman qarana duk wanda ya haji kirani za mu yi bayani akan kirani aw tamatta akwai kuma ya haji tamatti'i min gairi ahli makkatan wanda ba dan makka bane shi ba ba haifaffen makka bane ba mazaunin makka bane fa balai hadiyun sai ya bada hadaya yazbahu yazbahu aw yanhuruhu bi minan wanda za a yanka wannan hadaya ko za a soke shi a can garin mina in auqafahu in ya tsaya da shi a mina in auqafahu bi arfata in ya tsaya da shi a arfa wai lan yuqifu bi arfata to in bai tsaya da wannan abin hadayan shi a arfa ba to falyan har sai ya soke abin da zai soke bi makkata a makka mun gane ko saboda da ana tafiya da abubuwan hadayan ne ga baki daya akan je har a zo a tsaya da su a can arfa to anan ne wajen yanka din in ko baka yanka sa nan ba ko baka tsaya da su har ba to sai ka dawo nan mina ai sai ka dawo maka a nan za a yi yanka shi haji tamattu'i shine wanda ya je aikin haji sai ya soma da umara to wannan shine mai tamattu'i haji kirani kuma shine wanda ya soma aikin haji sai ya gwama ta da wannan umara din bai gama uh, sorry ya soma umra bai gama ta ba sai ya shigar da niyyar aikin haji to wannan ya yi aikin haji kirani to da wanda ya yi tamattu'i da wanda ya yi kirani dukkaninsu akwai hadaya a kansu amma wanda ya yi ifradi babu batun yanka babu batun hadaya a wajen shi na'am malam yace falyan harbi makata ba da an yadkula bihi min al bayan ya shigo da shi daga hillu in abin da ake kira hillu shine wajen gari akwai alamomi da zai nuna cewa ka fita daga maka to sai ka fita da ita daga nan in ka shigo da ita to nan ne za a yanka ta a ce an yanka hadaya fa ilam yaji da hadaya to wanda yaji aikin hajji yake mati ko ya kira ne amma kuma shi ba shi da hadaya ba shi da abin yanka me zai yi a wannan lokaci fa siyamu salasata ayyamin fil hajji sai yayi sai yayi azumin kwana uku a lokacin aikin hajji ya'ani abinda malam ke nufi a nan min wakacin daga lokacin da yuhrimu lokacin da ya ɗaura niyyar aikin hajjin nan ila yaumi arfa har zuwa ranar arfa daman ka san baka da hadaya to shikenan kana zuwa sai ka kama yin azumin ka yi azumi uku a wannan lokaci sannan idan ka dawo gida sai ka yi azumi bakwai Allah ya ce tilka asharatun kamila fa in fatahu zalika To idan wannan lokaci ya wuce mishi bai yi azumin ba har aka yi arfa, to sama ayyama minan ya yi azumci kwana uku na a kwanakin mina. Wa sab'atan sannan ya sake azumi guda bakwai izara ja a lokacin da ya dawo gida. To sifatu tamatti'i, siffar nan na haji tamatti'i shine an yi harwa bi umratin sai mai aikin haji zai yi niyya da umra. kadai sun mai hillu min hafi ashirul hajji sannan har yayi umaran ya kare shi ne hillu amma a cikin watannin aikin hajji sun mai hujji sannan sai ya sake yin aikin hajji min amihi a cikin wannan shekara din kablar ruju'i ila ufiki tun gabani ya dawo garin su to wannan shine hajji tamatti'i aw ila mislu ufiki ko kuma kwatankwacin garin su imana ala ya je aikin haji tun daga can kuma bai yi niyan dawowa ma Najeriya ba sai zai tafi ya koma ko America ko India ko ina ne kaga dai ya bar dai wannan lahiya ga baki daya to wannan shine yayi umra fil bu'di wato kwatankwacin garin su wajen nisa wada haza saboda haka ne ma an yi hurima zai yi harama min makata daga makka in kana biya in yana ciki amma wala ya har wala yuhrimu minha man arada an yatamira hatta yakhruju ila al-hilli amma ba zai yi harama da ita ba duk wanda yake yake da niyya yin wannan umara hatta yakhruja ila al-hilli har sai ya fita hilli in yana cikin garin maka ne daga can sai ya fita daga cikin gari sai ya kulla yin umaransa sannan sai ya shigo wannan tamatti'i kenan wasu fatil kiran sifan kuma haji kirani shine an yi hurima bi hajjatin za ka yi niyan aikin haji wa umratin da kuma umra ma'an tare ɗazuna ce sai yana yi zai kawo aikin haji irdafi kenan amma dukkanin su layin kirani ne na'am zai yi niyan so ma'an tare wa yabda bil umrati zai soma da umra fi niyyati a cikin niyyar zai ce niyyan aikin umra da hajji wa idza ardafa al hajja idan yayi irdafin hajji alal umra akan umra wato ya shigo da niyyan aikin hajji bayan yana aiki na umra qabla an ya tufa gabani yayi tawafi na umra din wayar ka gabani yayi rakawo'i biyun na makama ibrahim to fa wa qarinun ya zamanto mai hajji tsirani. Mun fahimci wannan ko? So, bambancin su kenan shi wancan tamati'i umran kaɗai kai niyya. Nan kuma ka yi niyyar aikin umra da aikin hajji. Ko kuma ka yi niyyar aikin umra kana tafiya kafin ka zo ka yi ɗawafi ka yi rakawai biyu na makama Ibrahim sai ka yi irdafin haji to dukkaninku sunanku masu haji kirani dukkaninku hadaya tana kanku na'am shine wanda aka ce in baka samu wannan hadaya ba za ka yi azumi uku a can maka sannan in ka dawo sai ka yi azumi guda bakwai shi maimakon wato hadaya din malam ya ce wa yabda'u zai soma bil umrati da umra fi niyyati a cikin niyyar shi wa idza ardafa al hajja ala al umrati qabla an yatuqu yarka fa huwa qiran wa laysa ala ahli makkah hadiyun amma mutum hadayen nan da ake yi mutanen garin makka bas bas yin hadaya fi tamati wajen hajjin su tamati wala qiranin ko kuma haji qirani in dai yan makka ne wa man halla min umratihi qabla ashhur al hajji thumma hajja min amihi falaisa bi mutamatta'in duk wanda ya yi umaran shi har ya gama umra kabla ashhurul hajji gabanin watannin aikin hajji sun hajja sannan sai ya yi aikin hajji min amihi a cikin dai wannan shekara ɗin to wannan fa falaisa bi mutamatta'in wannan ba mai hajji tamatti'i ba ne tunda aikin umaran bai shiga cikin watannin aikin haji ba. Da ya shiga cikin watannin aikin haji, to da ya zamanto mai haji ta mati'i. Amma tun da bai shiga ba, bai zamanto mai haji ta mati'i ba. To wannan shi ma an gama da wannan layi ɗin, sai malam ya ce, wa man asaba saidan duk wanda ya je yi farauta to fa alaihi jaza'un zai ba da sakamako musulma qatala minan na'am misalin abin da ya kashe na wannan abin farauta zai ba da shi wato kwatankwacin sa daga cikin dabbobi na ni'ima shine wato raƙuma shanu awaki da tumaki duk wanda ya je farauta to sai a zo a duba kwatankwacin abin da ya farauta yaya girman shi yake da waɗannan cikin dabbobi guda huɗun nan nau'in dabbobi guda huɗu sai ya bayar to a cikin wannan in wadda akwai tattabaru na cikin garin na cikin harami shi ita tattabaran cikin harami tana da bambanci da tattabaran da ba ta cikin harami ba ita ta cikin harami kaga tsuntsuwa ce a duk wanda ya farauce ta to sai ya zo ya bada akuya sakamakon shi kenan amma in ta wajen harami ne mutum ya je ya farauce tattabaran wajen harami to wannan su kuma alƙalai su za su ce ga abin da za ka bayar wanda ya je ya yi farautan jimina to sai a ce ya bada rakumi mun gane ko to irin wayannan irin wayannan shine kwatankwacin abin da ya kashe zai bayar wato daga cikin wayannan dabbobi na ni'ima da muke da su na'am malam ya ce wa man asaba sai dan fala ya jazawu misla ma kutila min nami ya hako bihi zawa adal wato mabota adalci su za su yi hukunci min fuqa'il muslimina daga cikin malluman musulmai wa muhalluhu to shikenan za mu iya tsayawa a nan wajen eh za mu iya tsayawa insha Allah karatu na gaba sai mu karasa babi din abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh niyan aikin hajji akwai inda ake yin akwai inda ake daukan niyan aikin hajji eh a can ko ina in ka fito daga ta nan wurarenmu Najeriya da kasashen nan Maghrib wato yammacin yammacin duniya to akwai inda in ka je yanzu a nan jidda in kun sauka a jirgi akwai inda za ka ɗauki niyya in kuma kuka je jidda sai ba za ku shiga maka daga jidda ba za ku soma da madina ne to daga can inda mutanen madina suke ɗaukar niyya daga can kai ma za ka ɗauki niyya eh in ka je za ku fita daga cikin madina akwai inda ake tsayawa nan za a ɗauki niyya ɗin in ma ka fito ta kowane dai kusurwa ka fito akwai inda za a tsaya a nan za a ɗauki niyya ɗin to sai a soma aiki shi ta ba a shiga garin makan sai da wannan eh ko niyyar umara ko niyyar aikin hajji daga nan sai ayyuka sai talbiya kana labbaika Allahumma labbaika har ka isa garin makka har ka isa masallaci har ka ga ka'aba to kana ta yin talbiya to a nan za ka yi umaranka shi a lokaci ɗaya za ka yi shi kenan in tamatti'i kenan za ka yi ka yi umara ka gama sai ka cire kayanka ka koma na gida ka jira ranakun aikin hajji su iso Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon ziyarar wannan ɗaki lallai aiki ne wanda yake mai muhimmanci kwarai a rayuwa farilla ne a rayuwa guda a yi so ɗaya in an sami iko limanin tsada ilahi sabila sallallahu nabi da karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين